الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na fi'ihu a cikin littafinmu mai albarka littafin irshadu salik ila ashrafil masalik na ashekul imam abdulrahman ibn muhammad ibn askarin ilmalikiyul baghdadiyu allah ta'ala ya ji kansa da rahama a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wata'ala mun tike wajen abin da ya shafi inda aka gama yi wa mamaci wanka an ɗora shi a cikin makara za a kawo shi filin da za a yi mai sallah daga nan kuma a ɗauke shi a kai shi makwancinsa na'am bismillahir rahmanir rahim والمشي أمام الجنازة أفضل فيصلى عليه وهي shikenan walmashiyu amamal janazati tafiya a gaban gawa idan aka fuddo gawa daga gidanta daga cikin gidan mamaci idan aka fuddo shi daga nan za a kai shi bakin masallaci a mai sallah ko a kai shi filin idi a mai sallah to waɗanda suka fuddo shi za su kai shi wannan guri su yi tafiya a gaban gawa da ƙafafunsu shine ya fi sama da su yi tafiya a saman abin hawa sama da su yi tafiya a bayansa to amma dai tafiya idan mutum ya zai raka mamacin ya yi tafiya a gaba ko a baya ko a damar gawa ko a hagun ɗinta wannan duka ya halitta in dai a ƙafa ne mutum yake ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da abubakar da umar allah ta'ala ya ƙara yadda da su sun kasance suna yin tafiya a gaban gawa da bayanta kamar yadda Anas dan Malik Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi wato ya rawaito amma waɗansu daga cikin malamai irin su al-Imam Abu Abdurrahman al-Auza'i Abdurrahman ibn Amr ibn Abu Amr Abdurrahman ibn Amr al-Auza'i al-Faqih shami da al'imamu abu hanifa da ishaq ibn rahawaihi da waɗansu daga cikin malama hadithi wato suna ganin cewa tafiya a ƙafa in za a raka gawa yin tafiya a baya ya fi sama da yin tafiya a gabanta saboda atsar na aliyu ibn abi talib wanda ibn abi shaiba Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya kawo shi cikin littafinsa al-musannaf Ali ibn Abi Talib yake cewa al-mashyu khalfa al-janazati afdalu min al-mashi amamaha ka fadli salati al-jama'ati ala salati al-munfarid aw kama qala ato yin tafiya a bayan gawa ya fulada sama da yin tafiya a gabanta irin fifikon da yake tsakankanin sallar jama'a da kuma sallar mutum shi kadai wanda wannan asar ɗin malamai suka ce Ali ibn Abi Talib Allah ta'ala ya kare da da shi bangaren abin da ya shafi ibada ba a faɗanta daga gaban kai shine dukkan ma la yuqalu bir ra'ayi abinda ba za a faɗe shi da ijtihadi ba to idan sahabi yayi magana akai wannan ana ba shi hukuncin marfu'i ne magana ce wanda take marfu'iya wanda wanda yake nuni akan cewa yin tafiya a bayan gawa ya fi sama da yin tafiya a gabanta. amma dai ala kulli halin a fifiko ake magana ba halacci ba idan mutum zai yi tafiya in dai a kaho ne ya halitta ya kasance a gaban gawa ya halitta ya kasance a damarta ko a haguninta ko a bayanta amma wanda zai yi tafiya a saman abin hawa to shi sai dai ya haƙuri bayan an raka gawa sosai ta tafi sannan ya kama hanya kada ya tafi cikin jama'a ya cutar da bayan Allah sai ya zamanto tafiya in a sama ne za ka yi ka yi a bayan gawa amma yadda a kafa ne ta ko'ina za ka iya yin tafiya kamar yadda hadisin mugira ɗan shuba da waɗansu daga cikin hadisai suka tabbatar da cewa almashi ya siru ma'al janazati khalfaha wa amamaha kamar yadda yake cikin sunan an gane da kyau fa yusalla alaihi to idan aka je wannan mamaci bayan an kawo shi gurin da za a yi mai sallah to a wannan lokacin sai a yi mai sallah waɗanda suka rako shi da kuma waɗanda suke buƙatar lada daga waɗansu gurare da suka zo su shi kenan sai su yi mai sallah
wahiya arba'u kifayatin nam wahiya fardun وهي فرض كفاية نعم يكبر أربعة تكبيرات ليس فيها قراءة
وهي فرض كفاية wato sallar gawa farilla ce wanda take ta kifaya ba farilla ba ce wanda take ta aini wanda ta shafi kowa da kowa daga cikin musulmai farilla ce wanda take ta kifaya idan waɗansu daga cikin musulmai suka bazama suka je suka yi wa wannan ɗan uwa naku ko wannan ‘yar uwa taku sallah sun sauke wa sauran wannan ita ce farilla ta kifaya idza qama bihi al-ba'du saqata 'anil baqin idan sashe daga cikin bayin Allah suka tsaya da wannan ibada din da wannan muhimmiya din ta sabka akan sauran bayin Allah saboda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kwadaitar akan ta zana sallallahu alaihi wasallama ce man shahidal janazata hatta yusalla alaiha falahu qiradun wa man shahidaha hatta tudfana falahu qiradani qila ya rasulullahi wa man qiradani qala mithlu aljabalain alazimain zana ce dukkan wanda ya halarci gawa tun daga gidan shi aka fito da wannan gawa din daga cikin gidanta a kai ta makwanci yana da kai lada guda biyu kenan idan kuma daga gidan gawa ɗin da aka fuddo ta aka kai ta gurin da za a yi mata sallah ya tsaya har aka mata sallah yana da kwai wani katafaren lada babba in daga nan ya arce har aka kai ta makwancin da tare da shi yana da kwai katafaren ladodi guda biyu manya-manya an tambaye shi aka ce menene kira bani mazala ce kwatamkacin manya-manyan duwatsu ne guda biyu wanda mafi karanci daga cikinsu shine dutsen uhudu girman ladan da mutum zai samu idan ya je shi ya yi wa ɗan uwan shi ko ‘yar uwan shi wanda ta rasu sallah hakanan idan ya raka aka je aka binne wannan mamaci din wanda wannan yake nuni akan cewa wato ba a yin sakaci wajen halartar binnewa mamaci saboda kowa daga cikinku da kai shi wanda ya rasu da kai wanda za ka mai sallah ɗin kowa zai mori ne shi idan ya zamanto an samu takaffirul adad an samu yawan adadi an samu kasratul adad yawan adadi wannan zai bayar zuwa ga wato samun ceton shi a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala sannan kuma kai ma da kai ibadar Allah subhanahu wa ta'ala ba zai kyale ka haka nan ba zaka dawo da wani katafaren lada mai girma idan ka mai sallah haka idan ka raka shi zuwa makwancin shi zaka dawo da wani katafaren lada mai girma ce to farilla ce wanda take ta kifaya yukabbiru arba'a takbiratin ato mai wannan wanda zai yi sallah ta gawa limami ne ko mamu yukabbiru arba'a takbiratin yana yin kabarbari guda hudu wanda wannan shine ra'ayi na jumhur sannan kuma ita ce yawaicin kabarbarin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yayi ga sahabban shi amma an rawaito ya yi wa waɗansu daga ciki kabbara biyar an rawaito sama da kabbara biyar ma hali zuwa kabbara guda tara to amma dai yawanci kamar da hadisan da suke cikin bukhari da hadisan da suke cikin muslim wanda suka tabbatar da haka suna da yawa irin su hadisin abdullahi dan abbas irin su hadisin abu huraira irin su hadisin jabir dan abdullahi irin wato waɗansu kuma suna cikin sunan irin hadisan abu huraira da sauransu irin su hadisan abdullahi bin abi aufa wanda dukkaninsu waɗannan suna tabbatar da cewa ma'aiki alaihi salatu wassalam yana kabbara ne kabarbari guda hudu akan gawa to amma ziyada akan kabbara guda ka kabbara guda hudu ko saboda wannan bawan yana da kwai wato doriya na aiki na alkhairi akan sauran bayan yana da kwai wata daraja to sai a mai guda biyar irin yanda Ali ibn Abi Talib ya yi wa ɗaya daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kabbara biyar a cikin sallar gawa sai ya ce innahu shahida badar ce ya halarci yakin badar wanda yakin badar wata daraja ce wanda bawa yake samu in ya samu kanshi cikin waɗanda suka halarci yaƙin badar wata gala ce wanda ba kowa bane daga cikin sahabbai yake da ita to don haka ya mai kabarbari guda biyar kina in ya zamanto bawan Allah musulmi akwai waɗansu katabus da ya yi a cikin addini na musulunci akwai waɗansu hoɓasa da ya yi a cikin addini na musulunci to za a iya mai sama da kabbara guda hudu amma kabarbari guda hudu su ne wanda suke mashhurai wanda kuma ma'aiki alaihi salatu wassalamu su ya yawaita yi sannan kuma waɗannan su ne rukunai guda hudu kenan kabarbarin nan guda hudu kowace a matsayinta rukuni ce mai cin gashin kanta idan ya yi uku ya sallame ba ya da sallah irin mutum ne a sallar azuhur da gangami ya yi raka uku ya sallame ko da limami ya barka ba za ka sallame ba idan ya sallame za ka ciko wannan abin da ya maka saura ne in kabbara biyu ka riska tare da limami za ka ciko kabbara biyu wanda ka so kubce maka tare da limam in kabbara uku ka riska tare da limami za ka ciko kabbara ɗaya wanda ta kubce maka tare da limami wannan idan aka yi sallamar gawa in limami ya sallame in za a bar gawa ɗin gwargwaron minci biyu wanda waɗanda suka zo a makare su gama yi mishi sallah to sai ka yi a hankali amma in kasancewa limami yana sallame ko za a ce niyya maraka shikenan sai ka yi wannan kabarbarin adadin abin da suka kubce maka a jere in kabbara biyu ce ka ce Allahu akbar Allahu akbar kuma sai ka yi sallama in kabbara ɗaya ce sai ka ce Allahu akbar sai kuma ka sallame amma ka sallame da kabbara biyu wannan baka da sallah ba su karka san yanda hukuncin yake kenan na'am laysa fi haqira'atun babu karatun alkur'ani a cikin salatul janaza a sallar gawa ba a karatun alkur'ani to amma ya tabbata a sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kamar yadda hadithu abdullahi dan abbas wanda yana cikin sayyid bukhari ya nuna cewa karanta fatiha wannan sunna ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama idan mamaci ya rasu idan za a mai sallah kabbara ta farko idan kai shine za ka yi karatun fatiha za a karanta fatiha wannan sai ya zama to abin ya fi am sama da a ce an karanta a wato alhamdulillah ladi amata wa ahya wanda mai risala ya kawo ta saboda ba kowa bane daga cikin waɗanda za su yi wa mamaci sallah suke iya karanta wannan addu'ar amma karatun fatiha za a ga kusan kaso mafi tsoka cikin waɗanda za su yi wa wannan mamaci sallah din za su iya karanta fatiha din to da zama to an samu adadi mai yawa wanda suka karanta fatiha ya fi a ce an samu adadi yan kaɗan wanda suka iya karanta waccan alhamdulillah lalzi a amata wa ahaya gane da kyau yawwara na'am bal yusna ala Allah tabaraka wa ta'ala a qibal ula wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wa sallam a qibal thaniyati wa yad'u a qibal thalithati to shikenan bal bari dai yusni yusni ne ko yusni alallahi tabaraka wa ta'ala ma'ana almusalli yusni alallahi tabaraka wa ta'ala wanda zai yi sallah akan gawa yana yin kirari ga ubangiji subhanahu wa ta'ala a kibal ula bayan yayi kabbara ta farko bayan yayi kabbara ta farko saboda dama alhamdu tashmalu thana'a alallahi subhanahu wa ta'ala ta kunshi kirari da godiya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala idan mai sallah akan gawa ya ce Allahu akbar bayan an yi kabbara ta farko abinda ake a wannan lokaci ana yin karatu ne fatiha ake karantawa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin to wannan akabbara ta farko kenan idan ya dan shata ya dan dora wata sura daga cikin surori na alkur'ani babu laifi saboda ita ma ta tabbata bayan fatiha din ana karanta wata sura to amma idan ya takaita akan karatun sura din akan karatun fatiha din wannan ba laifi a kai an gane da kyau to wai salli ala nabi sallallahu alaihi wa sallama aqibat thaniya to bayan yayi kabbara ta biyu yana yin salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama anan kuma zai yi salatu ibrahimiyya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد kowani daga cikin sigogi na salatu ibrahimiya wanda ya tabbata salati ne wanda ma'aike sallallahu alaihi wasallama ya koyar da shi to shi kenan a wannan lokaci bayan ya yi kabbara ta biyu wannan shi da yi kabbara ta farko fatiha kabbara ta biyu salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sannan kuma waya da ruwa a ƙibar salisa to bayan ya yi kabbara ta uku sai kuma ya yi wa wannan mamaci addu'a a wannan lokacin ne za a yi wa mamaci addu'a kabbara ta farko da ta biyu wannan za ka buɗe da fatiha da salatin ma'aiki a ta uku kuma a lokacin kuma za ka yi wa ɗan uwan naka wanda ya rasu addu'a idan mace ce ce ka mata addu'a idan namiji ne ka mai addu'a na'am
والمستحب اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد نعم كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به نعم نعم لا شاكر أنا أنا شاكر الحمد لله ما شاء الله بارك الله فيك نعم ما شاء الله والمستحب wato mustahabi abinda ake so a wannan lokacin addu'ar da za ka yi wa ɗan uwanka idan ya zamanto za ka iya yin ta ka ce allahumma innahu abduka allahumma ya ubangiji innahu abduka haƙiƙa shi wannan ɗan uwa namu wanda ya rasu bawa ne naka ɗaya ne daga cikin bayinka wabnu abdika sannan kuma ɗan bawanka ne da shi da mahaifinsa dukkaninsu a ƙalƙashin ka suke a ƙalƙashin bauta suke a gare ka wabunu a matika sannan kuma ɗan baiwarka ne kai ne mahalicin mahaifiyar shi kai ne abin bautar mahaifiyarsa ka ne shaɗu Allah ilaha illallah wannan bawa naka ya kasance yana shaidawa ba wani abin bauta musu ga cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala ka ne shaɗu Allah ilaha illa'anta ya kasance yana shaidawa ba wani abin bautawa bisa ga cancanta illa anta sai kai tallin taltilo wahadaka daya dayan sarki kai kadai la sharika laka babu abokin tarayya a gare ka baka da abokin tarayya ko a sama ko a ƙasa cikin mutane ko aljannu ko mala'ikai ko waɗansu daga cikin halittunka wa anna muhammadan abduka wa rasuluka nan kuma ya ubangiji wannan bawa naka hakika yana shaidawa cewa lalle hakika muhammad ɗaya ne daga cikin bayinka sannan kuma ɗaya ne daga cikin manzanninka bawanka ne jakadanka ne wa anta a'lamu bihi kuma Allah kai ne mafi sani dangane da wannan bawan naka wanda ya rasu kafi mu sanin halayen shi ciki da bai kafi mu sanin halayen shi na zahiri da na baɗini kafi mu sanin ayyukan shi masu kyawu da kishiyar ayyukan shi masu kyawu kafi mu sanin abin da ya gudanar a cikin rayuwarsa gabaki ɗaya mun gane da kyau to wannan addu'ar ana so a ce ka yi wa wannan dan uwa naka amma inda a ce ba za ka iya yin ta ba haka yi cewa Allahumma ghafir lahu warhamhu ko Allahumma ghafir lahu Allahumma ghafir lahu Allahumma ghafir lahu hal a tafi kabbara ta hudu Allah ka gafarta mai Allah ka gafarta mai saboda dama haula hanu dandin duk iya babban abin da ake yi a cikin sallah akan gawa shine ka nema wannan dan uwan naka gafara Allah ka gafarta mai idan ba za ka iya yi da larabcin ba kaga larabcin ya fi ƙarfinka ka yi mai da yaranka Allah ka gafarta mai Allah ka ji kansa Allah ka sa ka kyautata makwancinsa Allah ka sa aljanna makoma Allah ka sa kaza Allah ka sa kaza ba bayyana za ka yi ta ba sai ka yi kayanka a cikin zuci saboda addu'a ce za ka bai mun gane da kyau amma ka daga cewa Allahumma ghfir lahu Allahumma ghfir lahu Allahumma ghfir lahu idan ba za ka iya yi mai tsawo ɗin ba ya fi sama da ka yi da yaranka in za ka iya koyan Allahun magafir lahu kafin ka koyi mai tsawo ɗin. Na'am.
Allahumma in kana musinan fa zid fi ihsanihi wa in kana musian fa tajawaz an sayyi'atihi Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu.
Na'am. Allahumma in kana muhsinan fa zid fi ihsanihi Allahumma ya ubangiji in kana musinan idan wannan bawan naka ya kasance mai kyautatawa ne yana ɗaya daga cikin bayinka waɗanda sabiqun bil khairati bi idnillahi ne yana ɗaya daga cikin bayinka wanda sun yi filtankau wajen ayyuka na alkhairai yana daga cikin bayinka wanda kyawawansu sun lillinka linkin balinkin munanansu to ya Allah fazid fi ihsanihi ka dada a cikin wannan kyautatawa tashi fazid fi hasanati kenan ka ƙara a cikin wannan kyawawan nashi ka rubanya mai shi wayan kana musian ya ubangiji idan wannan bawa naka ya kasance mai munanawa ne ya kasance zalimun li nafsihi ne wanda ya danne wa kanshi haƙƙinta bai gudanar da ita ba wajen yi maka biyayya fatajawaz an sayyi'ati ya ubangiji ka daga kafa ka kau da kai daga wannan munanar tashi munanawar tashi Allah ka gafarta mai ita Allahumma la tahrimna ajrahu ya ubangiji kada ka hana mu ladan shi wannan mamaci din to anan ba yana nufin ladan da shi mamacin ba yake da kwai shi Allah ya ɗauki ladan shi ya ba su a ladan yi mai ɗawainiya ɗin nan tun daga lokacin da aka fuddo shi daga gidansa kama tun daga lokacin da ya rasu jajjara shi nan za a yi da sauransu da kuma sa mai likafani da yi mai wanka da sa mai likafani da fuddo shi zuwa guri da za a yi mai sallah wannan duka aiki ne to ya Allah wannan ladan nashi ladan da ya zama to mun yi na ɗawainiyan nan da shi Allah kada ka hana mu wannan ladan nashi da ladan yi mai sallah da ladan raka shi zuwa ga makwancinsa wala taftinna ba'dahu sannan kuma ya ubangiji kada ka fitince mu kada ka shagaltar da mu daga aikata ayyuka waɗanda suke na alkhairi kada ka shagaltar da mu wajen aikata ayyuka na asha mu bar aikata ayyuka na alkhairi kada ka fitince mu ba'dahu bayan mun gama yi mai sallah saboda wani lokacin ana biki na duniya ake na lahira idan ya zamanto dan uwanku ya rasu maimakon ya zamanto zuciyarku ta yi tafshi ta koma ga Allah alamu na tuna mutuwa da sauransu sun bayyana a tattare da ku sai ya zamanto tun a wajen jana'iza din gawa a shinhuɗe tun kafin a ɗako ta daga gidanta a kai ta makwancinta za ga ana ta hira ana ta tabawa ana ta dariya da waɗansu business da sauransu alamun la'asar ma bata bayyana ba a tattare da mu so ana so daga an ga mutum a ga cewa lalle ya yi la'asar saboda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce zurul kubura fa inna ha tudhakkirukum al-akhirah ku dinga kaiwa makabarta ziyara lokaci zuwa lokaci dan za ta sa muku lahira a rai sannan kuma uzkuru hadimal lazzati ake ce ku dinga tana mai rugujewa jin daɗi ko hazimal lazzati bizali ko biddal bizali ita ce mai yankewa jin daɗi katsi shine alhazim hadim shi kuma mai rugujewa kenan amma mai yankewa jin daɗi mai rugujewa jin daɗi ku dinga tana ta ita ce mutuwa to ya ubangiji kada ka fitince mu ba'adahu bayan shi wannan mamaci bayan mun tafi mun je mun binne shi ko mu zo mu shiga wata hada-hada mu bar addininka to wannan haka zai idan zai iya ko in ba zai iya ba akwai ita ma wanda ta tabbata daga ma'aiki sallama اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه اللهم ادخله الجنه واعذه من عذاب القبر وعذاب النار وانا اتماتا تبتها koyewata wanda ita ma ta tabbatar daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama na'am
wa fil mar'ati allahumma innaha amatuka wa fil tifli allahumma ij'alhu salafan wa faradan wa dhufran wa shafi'an liwalidayhi wa liman shayya'ahu wa man salla alayhi wa alhiquhu bi nabiyhi sallallahu alaihi wa sallama wa yusallimu aqibar rabi'ati na'am to shike wa fil mar'ati idan kuma mace ce ce ta rasu zaka yi wa mace sallah wannan addu'ar idan zaka yi ta sai ka ce Allahumma innaha amatuka maimakon ka ce innahu abduka kenan ya ubangiji innaha haƙiƙa ita wannan yar uwa tamu wanda ta rasu ita wannan mama tamu wanda ta rasu ita wannan kanwa tamu wanda ta rasu ita wannan ya tamu wanda ta rasu amatuka baiwarka ce وبنت عبدك وبنت أمتك كانت تشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم بها اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها sai kai mata wannan addu'a da ya ubangiji haƙiƙa wannan matar wanda ta rasu baiwar ka ce sun mata tamada bi zikriha ala ta'anis wa allahumma ghfir laha warhamha wa afiha wa afu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' mudkhalaha وغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وأدخلها الجنة وأعيذها من عذاب القبر وعذاب النار إتا وجن وزوجا بذاك تيبو زوجا خيرا من زوجها Allah ka musanya mata miji wanda shine mafi alkhairi daga mijinta wanda ta bari a duniya saboda mataye suna zamantowa mazaje ne ga mazajensu na wannan gida na duniya tare da cewa su kuma mazaje a aljanna suna da kwai mataye sama da ɗaya wanda yake halitta idan aka haɗa mai da matar shi tsohuwar matar shi ta wannan gida na duniya ko tsahin matan shi na nan duniya to kuma akwai matan shi na aljanna wanda haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi na tirmidhi la tu'dhi mar'atun زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا gane da kyau wafi tsifili to idan kuma yaro ne jariri ne za a yi wa sallar ya wuce shekara bakwai ba shekara takwas shekara goma bai kai shekarun ɗaukan laifi ba to ya za اللهم اجعله سلفا وفرضا وذخرا وشفيعا لوالديه ولمن شيعه ومن صلى عليه اللهم يا أبنجي اجعله كسن ونن يارو ناك وند يرسو wannan bawa naka wanda ya rasu ya zamanto salafan wato shuɗi ne na lada wa faraɗan ya zamanto gabaci ne na lada wa zukhran ya zamanto tanadi ne na lada liwalidaihi ga mahaifansa wato wannan shine addu'a da zaka yi Allahumma ja'alhu salafan wa faradan wa zukhran liwalidaihi wa shafi'an liwalidaihi ya ubangiji ka sa ya zamanto wannan ya wannan bawa wannan yaro nasu da ya rasu ya zamanto mai ceton mahaifa ne a idan mutum ɗansa ya rasu wanda bai kai shekaru na balaga ba kamar yadda ma'aiki sallama ce mamin mamin muslimi a yuqaddim salatatan min alwaladi fatamassuhu an-nar illa tahillat al-qasam zala ce ba wani musulmi wanda yuqaddim salatatan min alwaladi lam yablughu al-hinsa wanda ba su kai shekaru na balaga ba ya binne mutum uku daga cikin 'ya'yan shi suna yara face sai sun zamanto garkuwa ce a gare shi daga shiga wuta ba shi ba shiga wuta sannan kuma wata mata sai ta ita ce ya rasulullahi ma min kunna mar'atun tuqaddimu salatata min waladiha illa kana laha hijaba min an-nar fa qalat imra'atu wa sanatayn fa qala wa sanatayn wata mata ta ce har ma mutum biyu rasulullah idan mace ko namiji ya binne mutum biyu daga cikin 'ya'yan shi wanda ba su balaga ba su ma za su zamanto garkuwa ce shamaki ne tsakankanin su da shiga wuta ce kwarai kwa ai su gharuhum da amisul janna yara wanda za su rasu su ne wato masu kai kawo a cikin aljanna wanda duk wani yaro wanda ya rasu a aljanna wato yana ɗaya daga cikin wanda zai je shi ya dinga yi wa baban shi gadi shi zai shiga gaba ya je ya buɗe wa baban shi kafa ya shiga cikin aljanna haka manzon Allah ce ya ya ya fulan ayyuma kana ahabba ilayka anta matta'a bihi umraka aw la ta'ti ghadan ila bab min abwab aljanna illa qad wajadtahu qad sabaqaka yaftahu laka ayyuhuma kana qala yaftahu li lahu ahabbu ilayya hadithun qurra ibn iyas wanda yana cikin sunan na al'imamun nasa'i sunan na al'imamin nasa'i abu abdurrahman ahmad ibn shu'aib an nasa'i allah ta'ala jikansa da rahama waliman shayya'ahu sannan kuma ya ubangiji ka sanya shi ya zamanto gabaci ne na lada da tanadi ne na lada da rigaye ne na lada ga wanda ya raka shi shi yaron kenan at-tashyi' shine raka gawa daga gida zuwa makwancinta ko daga gida zuwa yi mata sallah wa man salla alaihi da kuma dukkan wanda ya mai sallah Allah ka sa ya zamanto lada ne a gare shi na'am Allahumma wa alhiqhu bi nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ya ubangiji ka riskar da shi da annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wato saboda din yaro wanda ya rasu ko daga cikin musulmai ko daga cikin mushrikai yana nan kalgashin renan annabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadithin Samura ibn Jundub wanda yana cikin Sahih Bukhari hadisi mai tsawo kala kalali wanda ya tabbatar wato adfalul musulmi da auladul mushrikin waɗanda suka mutu suna yara ƙanana dukkaninsu suna gargashin wato reno na annabi ibrahim sannan kuma ya ce to ka riskar da shi tare da annabinsa sallallahu alaihi wasallama wa yusallimu aqibar rabi'a kuma sai ya sallame bayan yayi kabbara ta hudu to bayan yayi kabbara ta hudu yana damar ya sallame nan take yana da damar yi addu'a kowanne ya tabbata idan zai addu'a a wannan lokacin kuma zai yi addu'a ce wanda take amma addu'a ce wanda ta shafi mamata ga baki da ta shafi rayuwa ga baki da Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa hadirina wa ghaibina wa dhakarina wa unthana wa saghirina wa kabirina Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-iman ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah na mun gane da kyau
wala yusalla ala siqdin lam yastahilla sarihan wala qatilin fi sabilillahi fala na'am fala yughsal wala ala qabrin wala ala wala ala ghaibin wala tukarraru na'am wala yusalla ala siqdin lam yastahilla sarihan a ba za a yi sallah ba a kan bari ba za a yi mai sallah ba bari wanda aka haife shi wanda lam yastahil da sarikhan wato bai koka ba yana mai ƙara bai daga murya ba yana mai ƙara wannan ba za a yi mai sallah ba saboda bai kai lokacin da za a yi mai sallah ba kuma hakanan wala yarithu wala yurath kamar yadda mai risala ya faɗa shine shi wannan bari da aka haife shi bari ba zai ci gadon kowa ba kuma shi ma ba za a gaje shi ba inda a ce mutum mace mijinta ya rasu tana da ciki to yanzu gadon shi ba za a raba ba sai bayan yaron nan an haife shi ko yariyar nan an haife ta sai dai kuma in za a fitar da rabo mafi kaso mafi tsoka a cikin wannan dukiyar idan za a yi rabon gado mace tana da ciki to yanzu wannan macen kaddara mata za a yi cikin nata wannan diya biyu ne a cikin kuma maza ne duka sai a fidda a ware kasan mutum biyu kenan idan ta aihu in ɗa namiji ta haifa yanzu kaso ɗaya gare shi kasan nan ɗaya kuma sai a cakula shi a raba shi in ɗiya mace ta haifa yanzu kasa hudu za a yi kashi ɗaya cikin uku za a bata kashi ɗaya cikin hudu za a bata yanzu kashi biyun nan kuma sai a kashi ɗaya da rabin nan sai a kwatsa shi duka kuma idan ɗiya mata biyu ta haifa dai kashi ɗaya za a ɗauka a raba musu gida biyu kashi ɗaya a maida shi cikin magada in kuma ɗiyan biyu ta haifa maza shi kenan fala alhamdu an zo daidai to yanzu ta haifa kuma ɗiya uku ha zai abu ya canza kuma to amma idan aka haife shi a matsayin bari to wannan gadon da aka je ba zai ci komai ba ba zai ci komai ba ba shi da komai a cikin wannan gado shi kenan sai a maida musu kasansu duka biyu inda a ce an haife shi da safe wajen karfe goma wajen karfe goma da ashirin ya rasu to zai ci gado kuma shi ma za a ci gadon shi zai ci gado kuma shi ma za a ci gadonsa mun gane da kyau wala qatilin fi sabilillahi hakanan kuma ba a yin sallah ga wanda aka kashe shi a filin yaki na ɗaukaka addinin Allah shahidi wanda ya yi shahada a wajen yaƙi shi ma ba a yi mai sallah iya ba a yi mai sallah sannan kuma ba a mai wanka kamar yanda shi ma bari ba mai wanka sai dai a shashafe mai jinin da yake jikin shi wanda akwai jinin a dan gyaggyara shi saboda kazanci da sauransu dai amma da sallah da wanka ba a yi mai wanda ba a mai sallah to ba a mai wanka mun gane da kyau fala yugusal hakanan shahidi wanda ya rasu a filin yaƙi ba a mai wanka wannan shine abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi ga shuhada uhud shahidai wanda suka yi shahada sahabban shi wanda suka yi shahada a filin uhud ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce kana ya jima'u bainar rajulaini min qatla uhud fi qabrin wahid wa yaqulu ayyuhum aktharu akhdhan lil qur'an فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم ما يكي بي مصلى با بي مسوانكا با شهيدين أهود كنا ولا على قبر هكذا كما با أين صلى أكن قبري wato wannan kuma yana bayani akan abin da ya shafi idan mutum ya rasu aka je aka binne shi bayan an binne shi ba za a je kabarinsa ba a yi mai sallah matukar cewa an mai sallah kafin a binne shi sali da aka ɗako shi daga gidansa aka kai shi masallaci inda ake yi wa gawa sallah aka mai sallah a nan sai aka wuce da shi aka kai shi makwancin shi aka binne shi to yanzu ba za a mai sallah ba amma inda a ce da aka huddo shi daga gidansa kawai kai tsaye makabarta aka kai shi kuma ana kai shi makabarta kawai ba a yi aure ba kawai aka mai sutura sai bayan an mai sutura ake cewa kai ne an mai sallah ko ba mai ba wadanda suka ce ai ba mai sallah ba sai mun muna fitowa ma da gidan shi kawai na aka kawo shi kuma da aka kawo shi ana jiran liman ya zo kuka yi sutura ko ka tilbude shi a ƙasa to wannan sai a mai sallah wannan shine kamar yadda mai risala ya faɗa ko waman waman dufina wa lam yusalli alaihi wa wuriya fa innahu yusalla ala qabrihi dukkan wanda aka binne shi ba a yi mai sallah ba halaka turbuda mai ƙasa to ana yi mai sallah akan gabarin nasa kuma gashi ne yace wa fi manzumati muqaddimati ibn rushd wa kullu madfunin bila salati fa qabruhu ka mithli tilka dhati ala al-quburi tajibu tajibu salatu kaza ruwi amma likin ruwatu kaza rawa amma likin ruwatu wato dukkan wanda aka binne shi ba tare da an mai sallah ba to fa qabaruhu ka misli tilka zati kabarin sa tamkar misalin wannan zatin nasa ne tamkar misalin gawar tashi ce tunda dama gawar ma idan za a je ta a mata sallah shine kan a bangaren gusum yake kafafun a bangaren arewa to yanzu kabarin shi ma to wannan tamkar misalin wato wannan gawar tashi ce alal quburi tajibu tajibu salatu tajibu salatu alal qubur wato sallah tana wajaba akan kaburbura a wannan lokacin wajibi ne a mai sallah musulmi ne ya rasu aka sha'afa ba a mai sallah ba har aka binne shi kuma daga baya suka ya bayyana a gare su cewa ba su mai sallah suka binne shi ba to wannan wajibi ne a mai sallah a makabarta din kaza rawa an malikin ruwatu kamar haka ne ma marawaita suka rawaito daga wajen al'imamu malik allah ta'ala ya ji kansa da rahama to wannan haka za a yi to idan ya zamanto kuma mutumin da an mai sallah ne sai aka je aka binne shi a makabarta to ya halitta a mai sallah ko bai halitta a mai sallah ba jumhurin malaman hadisi suna ganin cewa ya halitta a mai sallah in kana min ahli fadli ka zo ka na zo wancan ya zo mun kai mu sha biyar mu samu sallah ba cikin da muka je mu ba laifi mai sallah wannan saboda hadisin abu huraira da kuma hadisin abdullahi dan abbas wanda dukkaninsu suna cikin bukhari da muslim wanda suka tabbatar da cewa ma'aiki sallama ya yi sallah a gabari a magabarta hadithu abu huraira anna rajulan aw imra'atan kana yaqumu al-masjida famata fasala anhu fa qalu mata fa qala afala kuntum azantumuni bi qala dulluni ala qabrihi fa ata qabraha fa salla alaiha رواية مسلم إن هذه القبور مملوءة مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم kuma hadisin Abdullahi dan Abbas wanda yace ko manzo Allah yayi kabbara guda hudu mun gane da kyau to to amma malikiya suna ganin cewa in dai mutum an mai sallah aka je aka binne shi to ba za a yi sallah ba sai dai a mai addu'a Allah ya ji kansa Allah ya gafarta mai duba da cewa sallah lokacin ta ya fice amma dai ala kulli halin akwai hadisan da suka tabbatar da halacci yin sallah din a magabarta na'am wala ala ghaibin hakanan kuma ba a yin sallah ga wanda baya nan idan aka ce ghaib ita ce gawa ta wani dan uwan musulmi wanda ya rasu misali a durku ko ya rasu a libi ko ya rasu a saudiya yanzu a tattara yan unguwa ce to wane ya rasu amma za a je a mai sallah a je filin idi a yi mai sallah wannan shine salatu da ghaib sallar mamacin da baya nan to ya halitta ko bai halitta ba wannan ita ma akwai sabani akai waɗansu daga cikin malamai suka ce ya halitta mutlaƙan idan mutum ya rasu in dai ana kyautata mai zato ba laifi a je a mai sallah wani babban malami ya rasu a nan ku haɗu ku je ku yi mai sallah ta ga'ib Allah ya ji kansa Allah ya gafarta mishi wani shugaba na gari ya rasu ku haɗu ku je ku mai sallah wani ɗan kasuwa a tajiri mai taimakawa addini na musulunci da dukiyarsa ya rasu ku je ku mai wannan shi ne fatawar waɗansu daga cikin malamai ya halitta salatul ga'ib amma waɗansu daga cikin malamai suka ce ya halitta a yi salatul ga'ib idan ya zamanto ƙasar da shi ɗan uwanku ya rasu ba ƙasa ba ce ta musulmai a can ba za a mai sallah ba irin ya rasu a wata ƙasa wanda ƙasar kaso mafi tsoka cikin 'yan ƙasar kashi tasa'in cikin ɗari dukkaninsu arnawa ne sai aka ce ya rasu a can yanzu akwai ihtimalin adadin da za a mai sallah ko kuma ba za a mai mai sallah ba kawai sutura za a mai yanzu ba ba ba laifi a wannan lokacin ku je ku mai sallah saboda dan uwan ku ne musulmi ya rasu a kasar arnawa irin wannan shine kuma suka yi tawilin sallar da ma'aike yi wa annajashi ashamatu sarkin habasha lokacin da ya rasu ya rasu ne a can habasha kuma ma'aiki ya je shi madina a madina ya tattara sahabbai annan da bisa ma'ana annajashi ya filiyomin ladima ta fihi wa kharaja bihim ila musalla fa saffa bihim fa kabbara alai arba'a takbirat hadithun abu huraira wato da kuma hadithun jabir bin abdullah annabi sallama ranar da najashi ya rasu a rannan ya baiwa sahabbai cewa labarin sarki najashi ya rasu sarkin habasha ya fita filin idi da su ya yi mai sallah ta ga'ib salatu da ga'ib kenan to wanda wannan yake nuna kan cewa a wannan lokacin a can habasha yawancin su kiristoci ne dan haka sai mai sallah to amma dai ala kulli halin yajuzu salatu da ga'ibi idza wujida sababuha ya halitta sallah ta wanda baya nan idan ya zama to an samu sababin da yake haifar da ita kuma yadda malamai kuma suka yi bayani sai a koma can kutub na fiqhu wala tukarrar hakanan kuma sallar gawa ba a tittisa ta tittisa sallar gawa shine idan ya zama to limami ya gama sallar gawa an gama yiwu to wani limami ba zai zo bai ce shi ma a bar mishi yayi saboda watakila wannan zai kawo rabuwar kai ka zo ka ne an kawo gawa za a mata sallah ka ce a ka mu ba ba almajiran liman wani bane ba za mu yi sallah a bayan liman wani ba saboda akwai liman wani zai zo ya mata sallah wannan sai ya kawo rabuwar kai amma in ya zama to darura ce ta buƙatar zuwa ga hakan ɗin wancan ya zo wancan ya zo wancan ya zo ko an yi mata sallah wa hudana ɗaiɗai wannan ya shiga ya mata sallah wannan ya shiga ya mata sallah wannan ya shiga ya mata sallah da za a wani lokacin ba laifi a yi ta tattasawa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da abubakar da umar allah ta'ala ya kare da da su wannan umar lokacin da ya rasu mutane da yawa sun yi ta shiga sun yi mai sallah sun yi ta shiga sun mai sallah nan kuma daga ƙarshe aka yi sallah ta ƙarshe wanda wannan yake nuni akan halaccin yin hakan din in ya zamanto wahudanan ne aka yi ɗaiɗai ne aka yi da farko ka shiga kayi wancan ya shiga ni na shiga wancan ya shiga to shi kenan daga ƙarshe kuma in babban limamin ya zo kuma sai a yi amma in ya zamanto an yi ta babban limami to wannan ba za a sake tattasa ta ba idan aka ga cewa in aka bude kafar nan fitina za ta iya afkuwa saboda saddu zari'a toshewa kafar da fitina za ta iya shigowa idan aka yi wannan rangwame din to waɗansu daga cikin bayan Allah sai ya zamanto sun ƙi yin sallah a bayan wani limami saboda liman wani shi zai zo ya sallah bayan shi ya gama daga ƙarshe kuma sai a samu a ƙungiyoyi daban-daban na'am ina ganin makwana ne ko to sai mu kwana nan wa bi hadal qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik